Salamu alaikum. Ina cikin zafi Ibrahima, zuwa da goma sha hudu, za mu ɗaga kan aya ta biyu. Wanda shi kan samun ayin Ibrahim shi na sarki Mogar, ɗan maulan Moshe Gasman Doshi, wanda zai fassara a tsayin Bakirin, ɗan maulan Moshe Gasman Doshi, wanda ya ba wa ana kiran Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض
hadis dalam Al-Quran ya dangana wa manzon Allah sallallahu aikin fito da mutane daga duhu ma'ana annabi ke fitar da bayi ne daga duhu zuwa ga haske shi ne kusan nasa niman sirrin maki gidan ne daga duhu zuwa ga haske بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد تولوا da izinin ubangijin mutane ma'ana ne hikima yana annabi an da ɗan da izini saboda izini maulana shi kullum ce abin imani yana ce ya ayyuhan nasiru yana cewa inna arsalnaka shahidan ya ayyuhan nasiru inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira ya rasulullah mu muka aiko ka ka ga mu ba da shaida ga wannan al'umma ta zama a mubashiran ka ga mu albishir gare ka wannan kiran da gari wa da'iyan ila Allah ka zanto kira zuwa ga Allah dukkan da ilimin Allah kaga ga annabta ga risala ga komai amma sai ku kawo ilimi an ce dole sai da ilimi da izinin rabbihu da izinin ubangijin su ila siratil aziz hamid da izinin ubangijin su a zuwa ga hanyar Allah al'azizi marwari al'azizi wato abin duniya a yakan ce hanyar Allah wa za su rafi rafi da mustaqiman yakan ce hanyar mutane ya ce ihdinas siratal mustaqim da kuma ce siratal lahi sai ce siratal ladina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim wa ladhdallin yakan danganta hanyar ga zatin Allah kamar nan kamar wa za su rafa su da mustaqiman yakan danganta da bayan Allah ka shigar da wannan madaidaiciya hanyar mutanen nan wato wanda kai wani ma bai da magdubi alim wala zalimi yakan yakan kamar an tafiya ita wannan hanya ita ma hanya ba ita ce a jirgin ba hanya wasila ce ina take kai wani in ta kore tun da sunan ta hanya in an isa ina za a isa ne ya ja mana wasu wata hudu da inna rabbi ala siratin mustaqim sannan ubangiji na yana kan hanya madaidaiciya ma'ana shi za a samu a hannun subhanahu wata'ala shi yasa shedan ke kada hakan cewa sun mala'ati annan min bayni adiyyin wa zai hasirin wa an aimanin wa an shama'ilin wa la tajidu aktarahum shakirin don na ɗanke Allah sun azumi ta gaba ta baya ta dama ta hannu kuma ba su taɓa samu yawanci suna masu gogiya ba to ka ga wannan yana nuna ne ne yana nuna a yana nuna manfa a hanyar Allah ke nan صراط العزيز من هو الحميد أبوك يا الله يسلمك الله الذي أمر السماوات وما فيها ورسول للكافرين من عذاب شديد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد da Abdullahi Amir da Nasir Madani suna karanta Allah da rufuwa a matsayin littafa Allah sauran ƙurra'u suna karanta Allah ciki har da Azumar cewa bi'izni rabbihimu ila siratil azizil hamid lillah tuna sunan Allah bi'izni rabbihimu ila siratil عزيز حميد لله الذي له الذي له ما في السماوات والارض شوف عبد الله عامر من الناس ما كان الله على الابتداء أما غير مبتدئ معناه بإذن الله العزيز الحميد جل تبدع الله وفي مبتدئ برفع الله الذي له ما في السماوات yaqub ibn ishaq al-hadrami cikin qur'an al-ashara ragowar uku din yana karantawa in ya in yayi wannan yace bi izni rabbi mu ila siratil aziz al-hamid al in ya haɗu karatu kenan bai tsaya ba in ya tsaya kuma yakan karanta biyu na zanzila zila yi take Allah kamar yadda na yi da Ibn Amir suke Allah wallazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah Allah ne shine allazi wanda kar ku manta suratul raji a baya tana cewa tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin akthara an-nas la yu'minuna Allah allazina fa samawati wannan kuma ita wanda suke Allahun nabi na huma fi samawati wa ma'a Allah nan wanda yake shi ke da ikon wato khalqan wa ikhtira'an wa mulkan shi ya kirkiri kayansa shi ya halitta wato concept din nashi ne ba ba abin da yake wasa kan fasaha a uzu billahi ya koyi da zatin Allah ba idea din halitta Allah ke da idea tun farko a ilimin doki ana gane wannan sannan yayi da ya kera kuma da ya kera bai kera ba bai kyautar ba bai gadar ma wani ba Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma shi ke da ya hayo har gobe da ikon abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai bai ba wani riko ba bai ba wani ajiya ba har yanzu na sani subhanahu wata'ala shike input wa wailin lil kafirina azaba ta tabbata ga kafirai min azabin shadid daga azaba mai tsanani a ce irin wannan Allah ne wanda ya kera sammai da kasai ya kera bayi sannan a samu a cikin su su bauɗe su kafirce su imani da shi to wannan ai dama ba inda suka cancanta sai azaba duk da wato wato su saba mata duk wanda ka sabawa mai gidanka babanka malaminka waye naka na gaba da kai to gagaransa kai amma Allah ba gagaransa ake a tafe shi ba dole a san wannan ba gagaransa kafira suka suka tafe shi ba a'a inda in ba irada ta so ba su ba su isa su saba masa in ba akwai da shi aka ta yadda ba ba su da iko ba su isa ba ba wanda yake kukuce daga ikon Allah babu shi wa subhanal ladzi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata da Allah da a tafi ikonsa yake dauke da ikon komai da komai komai amma idan ya kera musu irada tasu a matsayin su na halitta yadda ya mana ido mun ga Allah kuma na gani ko yayi mana ji mun ga Allah na ji ko yayi mana magana muna magana mun ga Allah na magana ko amma waye zai hada jinsa da na Allah wa zai hada ganinsa da na Allah wa zai hada magana da Allah to haka a irada mu iradan Allah mutlaka ita a cikin ta an yadda aka kera bai kunnuwa da gabobi haka aka kera musu irada dole su ne su a halitta yanzu in Allah ya yi ka mummuna misali cewa Allah ya yi ka zai canza daga mummunan ko a ce bai yi halitta ba zai canza kuma sai a yi kare a cikin gida ne don ana kunya ko Allah ya yi ka illa ku dake ka zo da misali ne ko ya yi mutum mugu misali in mugun ne saboda Allah ne ya shi ko sai a dan share a ce a mutum jirgin Allah ba mugu wani ai dole ku dake ya mugun ne ana gane wannan haka mai kirkin ma amma ba zai hana cewa haka Allah ya yi shi ba haka Allah yi shi kuma Allah in ya halitta shi zai zaɓa maka makoma ba zai yi ka tuɗe shi a lahira ka ce to Allah shi yasa da wato Abul Hassan Ali Shazali Abul Hassan wato Ali al-Ash'ari yake nema shugaban mazhab ta mazhabin aqida ta Shari'a ainihin sa ba mutabile yana aƙida su ta mutazilanci ya yi zurfi a ciki daga baya sai ne na marfin manzon Allah sallallahu alaihi yana da sai annabi ya ce annabi ya ce yake masa ana ji annabi sallallahu alaihi masa wannan aqidan naku akwai gyara ku gyara ku ne ba shi ne ne wajen malami ba wanda ya yi wanda shi ne ne shi aqidan ya ce Allah malami ya yana da tambaya saboda zuwa aqidan mutazilawa wajibin Allah ya zaba wa bayi a cikin sama da ya ko ne da Allah dan yayin wannan din aiki ta ko ta kama kuma kuma da kuma ta ne wajiba da kuma ta kama cewa ya zaɓa mutane a cikin rufe ba yana mulatan da kamala shi kuma cikin kamala dole na Allah to don haka su a wurin su Allah dole ne kowa a cikin rufe ba ne inna Allah yuridu khaira wa la yuridu sharra in ga dalili Allah ne ga ka ga ya da sai da shi dan ko ga dama to a nan wurin sabanin kadara da suka ce da alheri da sharrin ma duk Allah ba ruwansa ko kuka yi abin ku shi zai hukunta ku gabar ya kuka ce duka ma na Allah ne shi yayi abin shi ba wani hukunci a kan to sai mu tafi lafiya suka ce a in ne kyau ne Allah ne in sharri ne ai wala yarda li ibadil kufra inna Allah la ya'muru bil fahsha suka ce hujja da ayoyi to a nan wurin sai suka nuna kenan idan sharri ne Allah ya so ka ga mutumin kirki da kai da shaidan sai kuka haɗa baki sai kuka yi kokowa da iradar Allah kuka kada ta sai ta zama mutumin banza a kada Allah a mamlakarsa a ikonsa zai yi subhanallah saka da ya farka ya zai zama yanzu akar makallahu to kai ne sai maka na yi mafarkin manzo Allah ga abin da yake sai ya masa falsafa irin ta masa da ta falsafa yace akar makallahu yana da tambaya yace Allah sa na sai yace na san aqidan an ce Allah dole ya dafa wa bawa abin da kuma ne da yake yake mutane ne guda uku guda biyu sun girma sun balaga ne musulmi ne tafi shi kuma karamin ɗanin nasu yana karamin tun da tafi da hausa yana karamin ina mai gowon su dinga yace musulmin dan aljanna ne kafin kuma dan wuta shi kuma karamin yaron shi a bashi aljanna ta ruwa wanda ba wanda ba su mutum ba ba yace to idan aka ce la ilaha illa Allah nan ya rabu ya zo da ko Allah ya zo miki ya kama ni karamar aljanna kama ya yana babba ne Allah zai ce in ji Allah ya ce masa a ai yayanka ya girma ya yi bautan Allah ya fara aikin lada shi yasa na ba shi babban aljanna kai kuma na ba ka karawa dan ka mutu tun kana karami ba ka yi aiki da yawa ba ka yi aiki a ne sai ya ce ya ubangi don ne ba ka ban dama ni ma na girma ne aiki da zai kama ka in samu wani nasa ne Allah ne na tafi Allah ce masa a ai na san ta a cikin kai girman ba nan zai ka zama kai kirki ba ta yi da wani banza shi yasa na kashe ka kana karami don ka samu wannan din ba ka dole yin da na masa ana ganin an gama ko sai dai babban samun su yace Allah in dai mai yana wani bisa ba kai ina tare in kun zama wannan ba dan ya zama ko irin naka ta yi bare ba na zan yace ni kuma da Allah ne ba sai kun ma da sai da sai ke to wannan nuna wannan tafiya wannan matsalar samu ta hutu galanci akwai gyara akwai gyara ai Allah mu bar masa yadda ya sifanta kansa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna fa'alun bima yurid ba ban fa'ilu ba ma duk Qur'an ba ya fa'ilu bima yurid sai fa'alun me yawan yin abin da ya ga dama ne to kuma sai ka tambaye su kace gani ana gane wannan da haka ba a buɗe ƙofa wa ai jayayya da Allah ce zan ne ke kaza ya wuce to ba Allah ba wani ne subhanallah yanzu da Allah kai da kajin kai ka shi ke karanta mana kullum ka girgi da wannan kace su yi bai wannan kuma kace a yanka a gani a ji a yi niyya da su wani da sai ka dace akwai mutunta to a yanzu mu je da yawan lissafi ko wani aikin ka na alkhairi a wajen malama akida abin da suka tabbatar shi ne adalcin Allah shi ne in ya sa ka wuce ma adalci dukkan haƙi sarai kuwa in ka nan da aljanna ba aikin bane salala ne لن يدخل الجنة أحدا أمله قالوا ولا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أنت محمد بن الله برحمته ba wanda aikin sa zai gani aljanna har sai ya zama ki har sai in Allah ne zai da rahama to ka ga kenan ashe duk wanda ka gani aljanna ba a roƙon Allah adalci sai ya roƙi balala in ya ma adalci kenan mutum duk sarka bayi kuke roƙa adalci amma Allah ma dace dole ka bauta domin ma ba ka ji ba bari in lissafa man dai yanzu misali a buɗe ma kullun ka kaji hirar rayuwa da kai suna gulman mu mutane da za ka ma mai ba sai kuma ne limama a gwamnati suke ba su gabani azzalubai irin su haka kawai in sun ƙofa wata gaske a kamun mu a yanka ba mu ci ba ba mu sha ba ba mu zubar ba ba mu cuci kowa ba wai kawai sun ji sha'awar nama wa bai yanka musu kuma an yanka a kona in an kona a soya kuma an ci an ci halal ina ne zuzu kawai ni saboda mutum ya so ci nama ko kuma a ladan wazo ko kuma a mamu su so ci nama shi ke shi ne da ana gane wannan bai saba sabon Allah ba fa ragunan ko tumakin don ba ta firiri kansu mukallafi ke sabo su ba za yi dabbobi ne ana gane wannan amma kawai hukuncin zuwan su kiba su koshi a yanka a ci a kona a wuta ta taba da wani ya fita da kuka na hankara ya ce ba mutu adalci ba ta taba da ni ta taba ni ana babbace ragon ya kuka kuka ya ce wannan ba adalci bane da ƴaƴanmu ne ma babbata su ta taba da wani ya ko kaji ta taba da ni duk imanin da kuwa in an ka ba cika ce ana yi da shi ba duk tsoron da Allah ko yana kuka na sallah zaka na tare ka kuma yana ci to yanzu misali in an tafi ne da duka jin nan a ce kawai haka Allah ya horar da su mun jinin wa mu kuma su ne abincin mu haka za su haƙura mu yanka mu haka ne fine sai a je lahira sai Allah ce ga wata baiwa ta kuma gudanar nan ma tana jin yunwa kuma yadda yankan kajin ba su ci ba ba su sha ba aka yanka aka soya kuka ci ita ma zai kuma jin yunwa ranar ranar kwanza ya zo shi ma ragon an yaso ɗansu masu rai da ita ma ta zai kare kasu kuki masu rai ana gane wannan to wannan yana nuna kenan wato a ranan ranan fansa ne ne kaga ko akan wannan aka yanka ragunan aka ci aka ana ci uwa to ya nuna kenan in aka bai mutane aka kashi jana ba sai ce ba mutane ci ba zai yi ba zai yi ba dalili kuwa sai a ce ai kudin ma haka aka yi kaga kenan amma saboda yana cikin adam sai aka ware sai kayi zunubi sannan jahannama da tunawan in ba ka dawo kafin ba ba su ci ba ka raguna ko ba su shan in zunubi da su da tumaki da awaki da shanu ba su da shan ko jini da yawa Allah yanka su zai a kona kuma a ci wani mutum ne bin azabin shaidu azaba mai tsanani ya tabbata da kani Allah ke الذين يستعدون الحياة الدنيا والآخرة ويكفرون يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا اولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره سوى ne kafiran nan su ne waɗanda suka so rayuwar duniya fiye da son lahira suka fiye masa yana ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabbul hayati dunya wa ma'an biha idnan yadda waɗance alaƙi zikin layi tamma innul qulub su kuma innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatna wasu ma'annu biya yadda marubucin Allah suke nutsuwa da suke Allah su kuma sun nutsu da san duniya wasu ma'annu biya wanda bin amana ya nan wajen nuna ulai ga mawazin naru lima kan yasibin to su ne Allah zai yake bunar hayatar duniya ala lafiyarki waɗanda suka fi son rayuwar duniya a kan ta lahira ita kawai suke wa aiki قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ينتظرون عنا المسلمين صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يا رسول الله كجاء في الدنيا إن باطل أبان سوى يتكتب أثارا أقول أثارا نيديا أما سوى يتكتب أثارا على الدنيا جباء أكثر من أعمالهم domin Allah shi da zalla su ajiyar gina ya ce dukkan aikin su ya kare idan suka fi ne duniya idan suka dawo ne da in su ji bauchi idan su mamaki in sun farka idan su tunani in sun ji shiru idan su tunani in sun yi magana a kan su yi magana to waɗannan sun sun ɗauka wani ya haka sun da Allah musu na sun an cewa suna yin aikin da ya goyi da kyau dan akwai misali economic development akwai abubuwa akwai sha'ani na ci gaba suna ganin da shi a zahiri to kula da kuma da wani ayar da ke wani tani waɗannan suka yi kafin cewa Allah ubangiji a suka kafin cewa da zuwa da shi a lahira dan da su zan da shi a lahira da sun yi aikin lahira tabbas tun da ba su yau ba ke zuwa da shi a lahira ba babu da amalu a nan wurin sai haɗuɗa amalu sai aike su a ya lalata saboda haka ya lalata samun sun aikin bayi da ma'auni ba sai da nan gobe da nan su ne rai wani alaƙar alaƙar da suna lafiya lalata wani nuna hankali da suke kawai hannun Allah ka ga a ƙarshen gurbi radiya ne wa kan kun an ومن لا يتحال منها تريدون عن سبيل الله ما تسبب الله عن عن تسبب الله عن سبيل الله يتسبب الله المسلمين har an je lajira sai an jera su da waɗanda suka hana shi jawo musulunci ya kulu lalina suke hu lalina sabbaru laula antum la kunna mu'minin qala lalina sabbaru lalina su a a ana ka dan ma mu an ne ba da ban kuntum mu'minin وقال للمسلمين الزبر بل مكر لنا الإسلام أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فأصبح ذلك قال وقام الله أراد القيامة مكة ذات تسلي شو جبنيس سيشي بعدهم كوبا بمعنى لولا ألف سلمتمونا كيف أنا مكرنا سبحانه لله بعدهم كوبا سلموا بغير غني الله بدا مو مسلمين إذا مو من الجنة مو من الجنة قال ألم تبلغ أننا ممكن إلى الجوال الشيء بعد من جاءوا بعدهم أو يومكم بل كنتم مجرمين ولا دعوا متعبين لا يميل وقال الذين سئه لنا استكبروا سيرون أن استكبروا بعد أن تبلغوا ولا أقول أن تلك أول شيء ومكافر شيء أن يسحق ما تبلغ بينهم تلك شيء لا يمكن كما إن هذا مجيئا تشوفون أن تشوفوا مجلس الجري وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فعزلتنا السبيلا ربنا آتهم بشيء من العذاب والعمد لعنا كثيرا ربنا إلى الأذلون فآتهم عذابا بئسا من النار هذا بكل الجبلات التي أعلم يا ربي والله يوسف جبلتكم مكبر مكبر أنت إذن نجونين هلا كيف تقول سوف تعمل سوف تقول سوف تقول سوف تقول Allah ka rinka musu azaba kana an ji la'ana da yawa shi ne sai ni Allah shi ai da kullum sai kuma daga baya in ya dan ku shugabanci kuma ku fara da rasu al-imam Abu Dawud al-Sistani ya rawaito a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta inna aqwa ma akhafu ala ummati al-ayyumatu al-mudillun alayhi salatu wa sallam babban abin da nake tsoro al'umma ta wallahi ba na bar duniya babu kamar shugabanni masu kasar shugabanni masu kasar da kuma kuma ne nisa shugabanni siyasa ko shugabanni addini ko shugabanni na na kowane bangare wato wanda suka yi da'awar su shugabannin addini ne don addini ma misali ruba na musulunci ba ne waɗanda suke jagoranci musu a hanyar bata ai ta ga akwai bata amma wannan tsoro da annabi ya furta za ka gane cikin musulmi ne ma'ana idan shugabanni ne shugabanni sukan sa mabiya su yi abin da yake ya kauce hanya mabiyan ba su da dama loyalty dole ne an conditional loyalty in aka ce ka bi shugaba misali kamar na siyasa ko na gwamnati ana bukata abin su kira unconditional loyalty biyayya mutlaka da ba ta da sharadi ba ta ma yadda da biyayya wata take rabi da rabi sannan ne da zai dauko wani in suna shakkar biyayya ku to kaga in ba sun shirya ba akwai matsala ke sannan kuma idan na addini ne in Allah ya kiyaye Allah bai hada mutum da shi da yin ba shi ma kaga sai su batar da shi sai ya zama shi ya ji su a makance na gani ya ji dai sai ya ji laira ya samu kansa a kuce Allah ya kiyaye a wa kuna wa da ulaika fi dalalin bayi waɗannan hakika waɗannan ka suna cikin fata nisa nisa da nan Allah
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
بسم الله كان عندكم to inda kake da kuma gara da kanta da tsagiyar ka ka ce la ilaha la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da gaba da shi ne kawai da cikin da zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne Allah ba wani abin bauta da gaskiya da tantanta shi kadai ka yarda da haka ko Allah shi ne sama ya yi ƙasa ya yi komai ya yi kowa kuma ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya kusa da addini ya musulunci a ka yarda sannan kuma kake ka yadda annabi Isa wato bawan Allah ne annabi Isa baban Allah ba bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah ya ci annabi Adam ba uwa ba uwa ya ci Hawwa da uwa ba uwa haka ya ci Hawwa da uwa da uwa haka ya ci annabi Isa da uwa ba uwa ka yadda da wannan Allah na da yi gobe Allah ya ɗarkar gabar ita sannan daga yau ka san mutum alhamdulillah dukkan musulmi duniya ɗan uwanka ne za a ja gula maka ta ke wanka na shiga musulunci wannan wanka duk lokacin da ka tara da matanka irin kwanciyar aure sai ka irin wannan wanka sannan kai sallah za a gula maka ta ke sallah biyar a rana sannan muna fata Allah baka dukiya ta bi da zakka muna fata Allah ya baka dukiya ta bi aikin hajji sannan daga ya kare baki ba za ka sha ruwa ba za ka ci komai ba har rana ta fadi kuma da yadda za ka yi min mu ƙara sannan azumi da kai insha Allah sannan kuma menene duk abin da yake halal kan mu duk abin da yake haramun kan mu duk da zama haramun ne gare kamar shan giya kamar cin naman alade kamar cin matan banza sannan menene sunan ka na ha? Isa, da ne yau sunan sunan musulunci.
محمد Muhammad mun ya ci mutu su kuma su yana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi kowa ya ga alhamdulillah muna maka murna malam Muhammad a yanzu za ka gwada maka insha Allah ɗan uwa su kama hannu su gwada maka yadda ake insha Allah Ah, alhamdulillah ka ga da yake wa annabi cikin jannaza min az-zulmat ila nur kaga a cikin ga annabi ya rubuta da Allah ya ce annabi na zuwa subhanallah ina ma zuwa annabi ba inda ba ta wannan ayatu a tsara ta wai annabi ba shi ke yi ba wani ya ce wani mutum ba annabi abu ya yi zafi ya daga rai azumin bara sai ga qur'ani nan na ce mana litin na da falta mutane ba wai dan Allah ku ba dukkan ya rasulullah daga zuwa ga zai hannu kuma duk izirar din da izinin ubangiji ka ji inda aka sha babban Allah ke ba da izini annabi ya to ka ga shi annabi ya fi da wani bawa daga duhu ba shi ya kawo shi haske da izinin ubangiji ka ga shi Allah ya ba annabi wannan martaba da ikon sa haka ko bai rike ikon Allah a komai ba duk mutumin da yake zo ya annabi sai ya raba masa Allah da annabi nuna masa wai girmama annabi rage masa Allah sai kuma daga shirka dai ka wulakanta annabi na kuma zama ko hujja wa billahi ai ba ka zan da abuja da abuja da yake kuma ka wulakanta manzo Allah ah Allah ne yake rubuta hadin Allah ke ulai bi kalalu bayin wa ma kana wa ma kana min rasul illa bi lisani qawlihi liyubayyana lahum fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa al-'aziz al-hakim wa ba a sanna bin rasuli ba mu aiko kowane manzo za su sanna kafin kai ka ji magana tana ta kawo risala saboda ya bude shi daga bari lanta mutalan to ba ka za ka fita da manzaniya su ba har kare har baban shi za ka kira surar ma da surar baban annabawa annabi ibrahim وما تكن الرسول فمتقل قول منظورا إلا بلسان قومه فسيد هرش متاننسا قول النبي هرش متاننسا kuma kowane annabi ya yi kowa a al'ummar sa kamar ta hari la yi ko da wani illa nabi ba ni haka da lura sai annabi da aka aiko da wannan yayi to ba ka ga kowane annabi da yaren jama'an sa aka aike shi sannan kuma annabi musulunci sallallahu alaihi wasallam da aka yi da larabci kaga ya fassara maka wa kazalika an sannahu hukuman arabiya hukuman arabiya ashe an san nan da wala ce ma san nan rasul illa bi lisani qawli shi yasa ka kada karatu a can a illa bi lisani qawli da harshen mutanensa adam Allah ya saba da aka aiko da harshen larabci sai zan masu fassarawa da kowane yare su ne wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan yare suke fassara musu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka illa bi sabqin bi sabqin lahu fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha iyaka Allah zai yakan shiyar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama amma manzanni za su gani kunna kunna da yaren mutanen a manzala sallallahu shi kadai ne aka aiko shi da dukkan yarurruka yana fadin cikin khasa'is nasa yana cewa wa kullu nabiyyin yub'ath ila qawmi wa ana bu'ithu ila ila an-nas kaffatan an kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanen da mutu an turo shi zuwa ga dukkan mutane jajayen su da baƙaƙen su da farare da kowane kala faizin Allah mun sha wa yaji mai sha ya tsakar da wanda ya gada ma shi da wanda ya gada ba wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwayi shine mai hikima idan yace faizin Allah wani to ya da hikima kenan ya zama wato ayyuka tsantsai an danganawa an dangana su gare shi awala azizul hakim ولو أرسلنا موسى بآياتنا قومك يوم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لكل صبار شكور
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نجد قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يا رسول الله يتقوا وما أرسلنا من رسول ba mu kuma ruwan wani illa mu zan wani hakika mu ai wanda Musa da ayoyin mu in yace ayatina anan su ne yake tabbatar da ayatina kullaha a yana ta kan ولقد جعل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأتمناه أنت عزيز الموتى mun aiko gargaɗi ga fir'auna da mutanen sa suka ƙaryace dukkan ayoyin mu a wala ga daga da ayati ma kullaha fakat zaba wa asa hakika mun na shafa dukkan ayoyin mu ya ƙaryata ayoyin ka na yi hada ayoyin Allah da yawa da bai gani ba bayan ya mutu ma ayoyin Allah da yawa ke kike kullaha ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات yake kullaha ai attiba wannan guda ta din nan su ne yake da kullaha ba wani tsarin Allah gaba daya ba akwai Allah da yawa sai da kullaha wannan ne ba wa ta'ay min ayati wa ta'ay min ayati samawati wal ardi wa min alayhi wa ana mu'minu akwai Allah da yawa akan tsarin gudu ba wanda kuma bayan ya musu ga bayyana to wannan guda ta mutum su ne wanne aliyadu wal asa wanda karkar na alif ala sirrina wa nafsin min samarati sannan ba ta na da wani mutana wal jarada wal ummana wal tafaka wal jama sifa ayati mufassalati fasabbaru wa kallu kuma mutumi wannan su ne ayoyi da aka ba musa guda ta sanda da hannu sandan da ayar farko wa ma kun tafiya ni ga ya Musa qala ya azana atawakkau alayhi wa awshi bi ala min qala anta ya Musa fa an arha fa qala hayyatu tas'a daga nan kuma sai ya da duniya daga ila jana ga ko kuma za a yi su ayar ta kokora bi mata wato wannan kisa aya ta kuma wannan kuma ne mu yake na yi kubra daga nan kuma sai duba da aka yi wa mutanen Misra in su ji wani ruwa ruwa ne wanda ba sa iya jefowa ba sa iya ba yi sa da musu ruwa lafiya da ma su ba sa iya sai wajjara da da mahimmar kummala da ƙarfafi wadda fadiya da da kwari wadda ma da sun yi sun yi ibar wa kai ruwa ya zo yi a ayatin mufassalatin ayoyin da jami'in sun ba su na fasakar wa kanu kan wani ne to wayannan sun ayoyin wanda na sanar musa da ayoyin hakika mun aiko musa da ayoyin mu zuwa ga fir'auna muka ce akrit qaumaka ka tabbatar da mutanen ka bani isra'ila da kuma kibbawan musa min az-zulumati daga gurbai na na kafirci na zalunci na fasikanci duka sun zuwa ga haske ilal nur ka ga yadda shi annabi da yake da zuwa ilal nur ashe ya taɓa gaya wuta ba har a kan tsawon da yake zuwa ba ka zan taɓa da daga daga dubbai zuwa ga haske bayan abu kan yana cewa Allahu wa yusuf da dina amanu yukhrijo min az-zulumati ila an-nur wallazina kafaru awliyaa'u taghut yukhrijunahum sun kuma min an-nur ila az-zulumat ulaika ashabun nar ga abu kan ce Allah shine majalisin mu ne shi ke fitar su daga duhu zuwa ga haske nan kuma ya ce annabi ya rubuta su da ya kawo su a cikin lafiya kuma ya fitar ya kawo su da lafiya inda ya daga hannu har Allahumma har kallatu Allahumma shan ashira isa sannan garin ya ce Musa shi ma ya fitar da mutane daga duhu ya kawo su hanci wa zakirun bi ayatillah ka musu wa'azi ka rika tuna musu da wato abubuwa na ayoyin Allah da suka faru a baya kwanaki na azaba da suka faru da kafiran baya don su ɗauki zina da abubuwa da suka faru a wancan hadisi wanda Bukhari ya rawaito na Abdullahi dan Abbas wanda Ibn Abbas ne jariya da wani akan cewa wai hijiru na Musa din nan daban ne da a wato wato Musan Musan da aka ce cewa wai tsara Musa da fasahu daban ne da Musan Shidiru daban-daban ne da suka yi jaya ibn abbas yake masa a'a wannan musa da isa da shine musa da yace a'a yace to mu yau da bai babban malami shine ubayy ibn ka'ab aga dai malamin mu ne datti da ba sai ma wurin da kika Ubangiji zabi yace to na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Musa yana wa'azi yuzakkiru qawmahu bi ayyamillah إذ سأله رجل فقال عالوا هناك من وعالوا منك قال لا Musa yana wa'azi yana tuna musu da abubuwan da suka faru a zamanan bayan su a zantu sai wani ya zo ya tambaye shi shin Musa kam a duniyan na san da jika ilimi Musa ko ta lura da cewa Allah ke ban karatu kan sai kan ba wanda zai yi karatu a iya sani iya sani ka ga gaskiya ba da ko iya sani da kenan to manzala ne yake sai Allah ya ci shi Musa bai zo ya yi gare shi ba bai ji aiki Allah ne ya fi ba ko da mutum ake tafiya aila da Allah yake da mutane ake ko to sai Allah ya ci shi da Musa ka zo mai marubarai akwai wani bawa na na ba shi ilimin da ban baka ba ka je ma ya koya maka ba shine Musa ya dau damara wa in kana Musa da ta la abrama ta abdul kalma al-ba'd aw amjahu ya kuma je samu kinzo alaihi salam walakin jazakumullah inna fi zalika hakika a cikin wannan wa'azi la ayatin akwai abun daukar izna li kulli safarin ga dukkan mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya don dama kwanakin da za a lissafa na zamani din ba su da iri biyu ba masu daɗi da suka faru da bayan Allah sai su gode wa Allah shakur kenan yankin shakuri yankin tabbarin kuma jarabawa da Allah ya bayan Allah ne musibu nan kuma wato zama tabbarin masu hakuri misali in an karanta mu tarihin annabawa kamar annabi Muhammad duk ne man ya zo bayan Musa da shi da babu sa da bayan Musa da shekaru da yawa amma misali kuke fada da za a ba su tarihin annabawa kamar annabi a ba su tarihin annabawa kamar annabi ayyuba da irin hakurin da yayi irin wahalar da ya sha هذا إن في ذلك الآيات لكل صبار إنا وجدناه شاكرا نيم العبد إنه أواب شكور كما كمان آل داوود إيملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور آه ولقد آتينا داوود سليمان إذا فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين آه لكل صبار شكور
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستهزئون
ذكرنا موسى في آيات وإن قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا انتهيتم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم da muke bala'un azima ai garin muka sabbari shagur eh ba alfanu wajen jawa bala'i a gudun bani Allah sa mu sani to fassara salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah kai salati akan shugaban wanne Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima umika mabudin duk abin da yake kulle duk wani abu na alkhairi a duniya ko a lahira annabi ne wani har aljanna kamar yadda muka karanta jiya shehu radiyallahu anhu yana yabon ta wa akhiru qul wa awwalu shafi'in wa awwalu man ya'lamu jinana fatisa karshe a mulkuli farko a ceto farkon wanda zai taka ya kwankwala ko ba hannun nahu hada alfasu ma wuri yanzu a zanna ku da shi annabi ya wannan inji manzon Allah shi ya faɗa idan na garkwata yake sai mai gadin aljanna ana ji sai ya tambaya ya ce wane ne in na ba su na sai ke dama an ce kai kuɗe kowa zai kai sai a gudu to mabudin duk abin da ke kulle na shari'a na alkhairi alfati lima ulika wal fatili lima sabata shi kamar ki abin da ya gabata na annaba ai mun imani shi kamar ki annaba ba ko me ja a gurin da shi ko yadda da fatili lima sabata na zo laƙi bil haq ne ke hukun gaskiya da gaskiya da ni kuma ke gaskiya amma da ƙarya inna Allah ya ayyidu hadha ad-din bil rajulin fasik Allah ta kun addinin ko da mutum banza amma shi da da gaskiya ke da wannan gaskiya wal hadi ya shirya ila siratal mustaqim zuwa ga hanyar kamar daidai ke Allah wa ala ali da kan iyalansa hatta qadrihi wa miqdari Allah in ka zo auna salatin nan ka dauko annabi ka yi ma'auni da shi ka cika ka cika salatin nan gurgurdan girma annabi a wurin ka wanda mu yau san ya girman ba ya miqdar qadru qadru din kawai ya fi dukkan mu'minin annabi ba su da iyaka wa ayyuki la tanha wa qadruki fawqaha wa miqdaruki samil ali fawqa zalik in ji shi yana cewa ya rasu hadaran annabi mu'minin su ba iyaka alƙadarin ku ko saboda mu'minin yake miqdar din kuma ƙwallon yake sama da alƙadari buzir na ta launa sabat ƙadarahu a ya tuhu in zaman a ya kuma yi ne a darisar ramani da girma annabi zai dace da martaba ta wallahi in kai sama da kenan wanda kace kabari albarkan muhammad da kankare ba ki yi to hatta kan kaga na ibrahima na ibrahimiya annabi ya koya mana amma saboda tawafi irin nasu sai ce wai salati ayi masa kamar yadda aka yi ibrahima kama sallaita ala ibrahim na zaɓi ma wani kuma aka ce a gwargwadon girman annabin ba gwargwadon girman ibrahim ba ta kuma wani ko babu akwai wani ko babu an ce sawabin annabi yana ce wani zaɓi nan ba wani sabon abu bane ba wani abu ne sabon an ce ko ibrahim ba mu ce Allah ya mutu na cikin kamar yadda ibrahim mu ko da muka dauki Allah tunda akwai zaɓi ka ɗauki annabi a ma'auni tunda ka ɗauki ba ɗaya ba ne yana iya yi to ka ɗau annabi amma wani ka cincin wata na su iya girman annabi ka zuwa dole ka yi girman annabi ya fi na annabi ibrahim da nan ka fatin zafi ta bi da nan ta bi ba dole ka ta yadda ba in ka ce ibrahim ya maka gaskiyanka in na ce albaji ma mulka ta kuma gaskiya na dan annabi na auno girman in dai annabi ya fi ibrahim kuma sai an ta gurgurin yadda aka yi ibrahim nan kuma gurgurin girman muhammadu akwai ma ja tsakanin annabi Muhammadu a gurin babu to ka ji inda aka kwana wannan jami'ul azim a shi kenan ko to me gaban da yiga yana ke Shafi zai iya jami'a? To, a dariƙar cikin Allah faɗi ta alƙur'ani ya ji masu yamma bai ce dole ba amma ya ce bai ce dole ba gana ko amma yana son masu yi da haka in za ka ba shi a ɓarar sharuɗa da farko an fara ba a bari gaji ko a harkar girma harkar bai ya zama ka na duniya sannan ba su jana da ɗaika duka da riko ne masu kyan rizu suna kafa da nasarar zama yanka bisu jana ita kaɗai za ki ba ka da wata ba sannan ba a jarin wani ta jana ma nan jara fara wanda ya sauka gidan sarkin zazzama ba zai bara ba bara tana gidan sarkin musulmi ta gidan shi musulmi za a kula da sallah ita cikin jama'a yan samu iko za a kula da yaƙi yan musulmiya jami'a wani jama'a jami'a jami'a jama'a ba a shan taba ka karɓa ka yi niyyar suna ran dole da jama'a ya sa ka shafi da wani an alaƙa da alhamdulillah ibi shi rafi ka karɓa sha alhamdulillah Allah za ta amfani mu gaba ɗaya to Allah ya bashi aibuwa alhamdulillah to masha Allah a yan uwa wato kamar da kuka sani wannan karatu Maulana shi yake turowa ya mai ba mu mu zo mu yi a na samu sako daga wajen Malam Ibrahim shi wa Malam Ibrahim ya turo mu cewa ya yanke hukunci yin ajiye karatu akwai dan uwan mu Malam Surumbai shi zai zo ya karba to duk da ba mu san yaushe zai zo din yaushe shi ya zai karba din ba saboda watakila in zai zo karban zai zama a a mu watakila kamar yadda aka sani a shehu ya kan turo mu wakilci kamar yadda shi ma amala zan din da ya zo shi alaji zan ya faɗa shi ya turo ya zai bude da addu'a ya bude mana kuma ya fassara aya ko aya biyu ya ba waɗanda suka saba yi ya ba ku ka ci gaba da yi to amma mu waya jiya da dare ya ce ya yanke hukunci malam surun bai shi zai karatu na ne da ka ta haka nan ba wani abu bane insha Allah lokacin da yazo sai zai karba Ah, Allah Allah ya taimake mu Allah ya zaka kwa da alheri Ah, Allah ya karbi ibadun mu in ya ji aka fafa Allah in bai zo ba kuma to yadda shi ya samu wanki ci za mu ci gaba da yi in kuma shi wanda malam Ibrahim din yace zai karba ni ya in ya zo karba sai zai karba insha Allah ba za a samu wani mashkila ba Ah, ba za a samu wani ah, rikici akan irin wannan lamari ba insha Allah Allah ya kiyaye Allah ya ƙara mana kiyaye Allah ya ja mana kwanan shi ya kiyaye mana shi alhamdulillah ah, dan na dauka yau ma zai zo amma sai bai zo ba shi yasa muka ga kamar duk wanda ya zo ya zai karba yadda shi malam Ibrahim ya turo shi yace zai karba Ah, in bai zo ba kuma wakilci da shi ya tsara mana za mu ci gaba da yi insha Allah in ya zo kuma bismillah amma ba wani tashi hankali ba wani abu insha Allah Allah ya kiyaye mana ya kiyaye dukkan rikici albarka alaihi sallallahu alaihi wasallam Ah, Allah ya ji kanmu ya ji kan iyaye ya kiyaye mu da malamu da malamu Allah ya tafa shi annabi alaihi Allah ya ji kanmu da wata da yake da albarka da shi Allah ya ji ya ta ci da da Allah ya kiyaye mu